على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kucin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba kamar ɗaya ga watan safar ko ko kuma talatin ga watan Muharram. An sanar da to ni ma na ga wanda ne a wani lissafi da duba daya ga watan ga watan safa zai iya yiwuwa ɗaya ko talatin ko ya zama talatin ga watan al-muharram ko kuma ɗaya ga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da a kalandar da tare kuma kamar takwas ga watan tara dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka saba a ranar irin wannan muna karatu wannan littafi mai albarka na tufatul mawdud bi ahka il mawdud na babban malami ibn qayyim da tafsiya Allah madaukakin sarki ya mace rahama wannan kuma shine darasin mu na hamsin da shida muna cikin babi na tara inda yake tattauna matsaloli na kaciya a daidai kuma cikin fasali na goma inda malam ke tattauna mana wata ƙabiya ne muhimmancin gaske wanda ba wai a matsala ta kaciya ko mai kaciya ba takan iya shafar ɓangarora da dama na baji na mu'amala likitoci za su iya zuwa su shiga masu sana'ar hannu za su iya zuwa su shiga masu sana'a ta kwarewa da fasaha za su iya zuwa su shiga da sauransu wannan baji na goma yana da takin fi hukumin jinayati al-khatimi wa sirayati al-khatim wa sirayati al-khitan hukunci game da barna ko kuskure da a iya samu daga mai kaciya ya yanka inda ba nan ya kamata ya yanka ba ya kara ko ya zarce ko wani abu ne wa sirayati al-khitani da kuma na son ciwo na mai kaciya mai kaciya ya yanki iya inda ake so ya yanki a sadda ake so a yi kaciya ko ya dace a yi kaciya kawai sai ciwo sai ya ci gaba sai cinye inda ba na haka dafa ba wani ya zo a yi mashi kaho mai kaho ya yanka ya matse ya yi duk abin da ya dace na iya kwarewar shi kawai malam sai kaho sai ya zama kaho ya zo kawai wani ciwo ya shiga ya faɗaɗa ya yi nasu ya zama silar na ƙasa ya zama silar da rasa wata gaba ya zama silar ta rasa rai sai na wannan hukunci za mu tashi inda malin cewa kada shafi'i ko bayan ya kawo maganganu can da ya ce wa kada kufi ma a da ha ya kawo maganar matsaya da fahimta ta Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad sunna wal jama'a ko da Imam Malik Imam Darul Hijra waɗanda suka ce a suna gaba la'ajiya irin wannan naso na ciwo ko aiki da wani ƙwararre ba ma damar ba da ganganye ba yayi ne bisa izini sai ma ya ce wa kalan shafi'i al-imamu shafi'i yana cewa la yadmanu firayat da muqaddari shi mai irin wannan aikin ba zai biya na son abin da ke da kaddarawa ba wanda an kaddara adadi ko an san adadi adadi shi a wani bugun ya zo al-muqarrar wanda shari'a ta tantance adadi ta sa mai hududi haddan kana au kisasa wannan haddi ne ko kisasi za ka ga akwai haddi misali yanzu a ce idan aka kama wanda bai taba aure ba yayin zina ne za a yi mai fadliduhum a kadafi ko an kama wani ya yi kadafi fadliduhum samani da danda aka kama wani bai taɓa zina ba azzani ya zuwa zani fadlidu kulla wa'idin min kuma mi'ata dalda kowa ku mai bulala ɗari kaga wannan adadi ne mukaddar wannan adadin ba za a ce la hukuma lahu ba ba ana nufin tasa'in ba dan tasa'in ta yi kusa da ɗari ba ana nufin ɗari da goma ba don ɗari da goma tana kusa da ɗari a wannan adadin na ɗari akan shi za a ɗaya shi kenan sai ya kama wani sai me hukunci ko kai da ake sawa kai kai bulala za mu zo kan wannan kai ma'aikacin kotu ne ba kai ne mai shari'a ba kana gefe a zaune ko kana ofis ɗinka da naka tebur ɗin da naka fahimta amma alƙali bisa ƙa'idoji na shari'ar musulunci sallallahu alaihi rasuluhu hukunci ya kama aiwa wannan mutumin bulala ɗari sai kuma kai ne jagoran bulala sai alƙali ya rubuto maka a leta header da ta ina ma har tafi aka ce aiwa wannan bulala ɗari da kai ma bulala ɗari sai ya mutu kaga bulala ɗari ba ta kisa ko amma kuma za ta iya kisa da kai ma bulala ɗari sai hannun shi ya shanye da kai bulala ɗari sai ya rasa idanuwa da kai mashi bulala ɗari sai ya hauka sai ya rasa hankali ko ya rasa mazakuta ko ya rasa kunni yanzu ku biyu ne a cikin wannan harkallar ba kai dai ba kai ba sai da aka turo maka takarda ga ta da stamp da ce daga mai girma alkali sai yanzu kai da shi waye ne laifi ko kuma in ya ya ce wai wa za a yafe mawa kai da kai mu ba sharar aikin ko wanda ya ba da izinin a aikin to shi ma za mu cin mashi a nan gaba kaɗan yana da saukin fahimta ya ce to almamu shafi ya ce ba za a biya duk abin da yana so ba abin yana da takadiri mana an kaddara adadin shi an yanke adadin shi haddan kana wuce sa sa haji ne ko kisa in an ce haji misali kamar wanda muka bada misali na zina bulala kazafi bulala tamanin an yi kaza an yi kaza kaga wannan musu hudud ne mukaddara mukaddara au kisasa ko kuma kisasi ne tsauni ne misali وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس ولا عين للعين إدو لإدو يترم وان إدو يزل يمكتش أترم شيء يينكم وان وان ياتا ينسى كما ينكي من إيا وان كرمين ياتا shi ganin da aka zo yanke nashi karamin yatsa sai kiwo yana su kafin ga an karanan kansa ta kama shi masana lafiya kwararru amintattu suka ba da shawarar kawai a yanke nan dokta ne ya sa ce saboda yanke maki dan yatsan nan shi ya sabbaba a yanke hannun yanzu an samu karaya laifin nawaye ko ta ce bulus hauni ya ce bulus ko ku akwai wani abu a kan su shi alimamu shafi ya ce a'a ba komai a kan su da alƙali wala ne yanke hannu babu komai a kan su saboda ne ba sun yanke maki hannun ba ne ba sun yanke maki ɗan yatsa ba ne sai dan ya yanke ɗan yatsan wani wanda ya yanke wa ɗan yatsa shi na ki bai naso ba idan aka su ma da suka yanke ai ba su yanke da niyyar ya naso ba inna ma namalu bin niyyati ko to haka yanzu la yuzman ba za a biya ba wannan fahimta ce mai matukar kyau ta da mu shafi irin nan kaga wannan za ta taimaki alƙali kuma wannan za ta yi ishara zuwa ga zuwa ga cewa a lokacin da mutum ya zama mai wannan aikin ba zai zama abin zargi ba cikin mutane cewa ayyukan da yake yi ma Allah baya so shine me yake hannun mutane idan alƙali ko shari'a ta yi wannan ba laifi ba ne abu na biyu idan har mutum ya zartar da wannan hukunci kama daga alƙali zuwa ga hauri zuwa ga mai jagoranta bisa doron ƙa'idojin shari'a ba na kira bai da wani kin wani ba zai zo ya ce Allah ina kararwa ne kawai saboda na dan guntule ma wani dan yatsa suka kama ni garin guntule nawa ciwo ya ya faɗaɗa aka guntule man hannu Allah da tabani na sai yanke kaga mutum ya kai kuka gidan mutuwa ina ga da gudu da ya kai yankin ko a zo kana ta ya kaza kaza kaza kaza kaza kawai daga na dan mashi abu kawai sai ce kai na sai yayi ciwo sai ka ji tana ce yar na ce mama mutuwa ga wani na da ken a kaga sai ka ce mata layo da royi in ta fito ki ce mata muna gaisuwa ka fin ruwa da maladi mun gudu gari to nan ma irin shi ne za ka ba su da wata matsala har a wajen Allah wa yadman al-imamu shafi sai ya kara yake amma ka sani zai iya سراية غير المقدر جنا سن عقوبة ko haddin da bai da adadi akwai haddin da bai da adadi to wa aka ba damar kayyadewa alƙali wani yana da alaƙa da ko dai ɗabi'a irin ta alƙalin akwai wanda za ka shi kawai ɗan ayi da yawa ne ko ko a mutane za a ga yi akwai kuma wanda za a ga shi dan a kan sauta ne wannan ta bangaren shafiya ta shi ne shari'a akwai kuma wanda yanayin gari shi zai baka hukuncin ya za ka yi akwai mutanen garin da ya mamaye laifi haka ya zo ya daki matar shi ya hana ta abinci ya ci bashin ya kibiya ya zazzagi iyayenta ya cire kofar ɗakinta ya je ya sayar ya hau sama ya yaye kwananta ya sayar kayanta sun lalace an yi kaza an yi kaza alƙalai ta kai ne kakare ne zan da gaskar da kai kila yin alƙalai ce ku ne bulala uku in dai dan bulala uku ne to shi ko zai koma gida ya mada talatin in ya zo goma mai da shi ya ƙara mai rukuni shi ke da riba kaga wani cikin da za ce to wannan ya mashi arba'in zane shi bulala arba'in ranar juma'a karfe biyar da rabi na yamma a filin tsakiyar gari bayan ga yake yan jarida da yan social media kyamarori su cika wurin a yada a yi live da ga yana ana mashi yanzu haka dai an yi bakwai da alamun da ya fara cin ciki yana sosawa ana ta yadawa wane ne dan wane ga laifin da ya yi kaga wani sai an mashi haka amma na uku to kenan wani ɗabi'ar shi ko ɗabi'ar gari za ta ba da dama ga alƙali ko mai shari'a ya ce to wannan bulala kaza za mu yi shi amma ba shari'a za ta ce ba to duk wanda ya laifi kaza alƙali na so ya ladabtar da shi ya ne bulala kaza a shari'a ta bar wa mutane a urfin su su je su yanki to idan aka samu kuskure cikin abin da shari'a ta ban maka damar kai ka yanki abin da za ka yi za ka samu akasi to a daidai lokacin za ka biya bulala nawa kai maki alƙali ki kawai cewa na mai talatin da biyar kana ga da an maki sha biyar ba zai rayu ba ke ina ga zai rayu to da sha biyar ɗin kai za ka biya alƙali zai biya alƙali zai biya to da ka irin wannan yanayi alƙalin yana da hikima sai rika aiki da masana in bulala za a yi kira ƙwararru akan bulala yanzu dai gashi da damina ne ba sanyi ake sosai ba ba zafi ake sosai ba kuna ga cikin irin mutumin nan za ta zai kai ɗauka kula da talatin da biyar likitoci ku je ku gwada mana shi yana da hawan jini yana da kaza yana da kaza yana da kaza ku ba mu rahoto eh wannan ayi da kafika ne lafiyayye ne tutturna ne da ɗari uku ma zai ɗauka a ce ya sha talatin da biyar malai ce ka ta'adir kamar duka da ake yi ko ladabtarwa ta ta'adiri kaga ita ba ta da adadi yayi dairu mukaddar ce ba ta da wani adadi wata adidi da ladabtarwa na ce kawai a ladabtar da shi kan malami a makaranta yaro bai kawo hadda ba za ka iya kawo aya ko hadisi ko maganar wani malamin ce kula da kaza za yi kai za ka yanke in ka zo garin yankewa ka samu akasi shi kenan za ka biya maganar imamu shafi'i na ga shakar maka da bulala nawa kai miki da ce bakwai kana ga da kai mashi biyu da ba zai da ba wannan matsalar za a same ta duk da aikata da ma ne mashi biyu bai ma fara kuka ba bai ma fara damuwa ba daga nawa ya fara kuka daga uku kuka da za ka biya kana ga da ka tsaya a bulala biyu baka kai bakwai ba hannun shi zai kumbura hannun shi zai shanye ke gaskiya na ga hannun shi ba zai shanye ba zai so za ka biya ko kana da aya da ce maka biya da biya haddace tabaraka ba a sati ɗaya ne bulala bakwai kana da shi aya ko hadisi ko magabata ba sai kanwar biyu da ka za ka biya yace da anna talafa bihi dalilun ala tajawuz wal udwan saboda asarar da aka samu ana suna illa a lokacin ta'aziri ko ladabtarwa ta dalili ne mai nuni ga cewa mai ladabtarwa ko mai yin ta'azirin ya keta da iyaka tajawaza dalilin ala tajawuz wal udwan an keta da iyaka an tsallake shinge za ka iya samun wannan bayani filla filla cikin nihayatul matlab na al-imam al-jawini da al-awil kabir na al-imam al-mawardi wa kana abu hanifa abu hanifa ce la yadmal sirayat al-wajib khassatan duk wani abu da aka samu ana so na aikin ibada na wajibi to gaskiya ba za a biya ba in dai abin wajibi ne a yanzu haƙi ka ga wajibi ne a yi ko amma ta addiri wajibi ne sai sai mu koma ita ka ce ana za mu shiga wajiba ce ayi in ka ce wajiba ce shikenan ba ba ba za a biya mu kenan yace wa yadmanu sirayat al muqaddari amma duk abin da kaddara shi wa yadmanu sirayat al muqaddar zai biya abin da yake siraya ce ta muqaddar wanda yana da adadi idan aka ce amma wani kula da ɗari saboda ya yi kaza kaga shari'a ta kayyade ko duk da haka akwai ababe da za a ce kuma a zo a duba ma'ana yanayin lokacin da za a yi mashi yanayin lafiyar da makamantan su li'annahu inna ma ubiha lahu al-istifa'u bi shartu salama saboda an halatta wa mutum an halatta wa shari'a an halatta wa mai shari'a da masu mulki ne yin haddi musamman na bulala ko yanke hannu ko makamancin haka idan ko ya lahu al-istifa'u bi shartis salama in an tabbatar za a iya cika sharadi na kubuta aka ce to wani an kama shi yana zina me shari'a ta ce ayar da ke cikin suratul nuri ta tabbatar da hukunci cewa bulala ɗari za a yi mai amma masana sun ce sanyi ake yin ko kuma a'a yana da lalura kaza ta rashin lafiya aka yi bulala ɗari zai iya mutuwa kalkale ce shi wa ruwan da wayan can azani yace azani fa sai hukun da wahidi min hukun fa sai hukun da wahidi min huma ni aka dalla suratul nur so yake da haske sai dai ya zartar ai da aka ce ai mashi bulala ɗari ai Allah ya fi ka sanin cewa akwai kisa me yasa bai haɗa hukuncin shi da ashaykhun والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكال من الله ليس بهذا با ليس يوانا واندا بي تبا ولي با بولالا تري me yake nufi bulala tarin da zai je ya ci gaba da rayuwa me yasa in ya taba aure ce a kashe kisan da daga shi ba zai ƙara rayuwa ba tunda ko kaga Allah ya raba kuma aka ankarar da kai idan kai ma wannan mutumin bulala tari a irin wannan yanayin ko zai iya faruwa zai iya mutuwa to ba dama kai a lokacin to da aka da aka ce a yi bulala ɗari misali ga wanda ya gana ko bulala tamanin ga wanda ya gadabi ko a yanke hannu ga wanda ya yanke ma wani hannu ko a cire ido ko a yanke ƙafa ko kaza ko kaza ko kaza duka bi sharɗi tifa'i salamati fi sun ana da tabbacin mutumin zai rayu misali an kamo shi ya yanke ma wani hannu ana zuwa da shi a ka'ida na kadan yana da wayewa ba zai yanke zai a shi a gwada yana ciwon shuga da likita yanke a gaske yanku kuskure kuka yanke hannun nan ba zai taba warkewa ba a to shi wanda ya yanke mace na ke na ke la ta ya warke ta ake nan ba wuce ta sun ake magana ai so ake shi ma a yanke mashi ya warke a lokacin alƙali ke shi ba ruwan a yanke yan ana yankewa idan mutu alƙali ya kashe shi suna ga koda da kali ya yi haƙuri ya mika wuya a yi hukunci a nan duniya da ya samu sauƙin hisabi a lahira ko kuma ya nuna sanayya da sanarciya a can sama a canza mashi kotu a yi mashi promotion ya koma ofis ya ci gaba da bada umarni da garin biro a je lahira kuma sai san ɗaukwa miya ce kuma annabi ya kuma ala ya gunnu ula'ika annahum mabu'uduna a ranar ne zai gane lalle yawo kuskure yace wa sunnatu sahiha amma dai sunna ingantacciya tukhalifu hadal qawla ta saba ma wannan magana ta Abu Hanifa da ya raba wai tsakanin wajibi ba za a biya ba da kuma wanda yake da kaddara a ga mu kaddarsan ma da yawa a cikin su akwai wajibi wanda ya zina da kayan bulala da biki kenan bulala da ba wajiba ba sai wajiba ce wai da kana al-khatimu arifan bis sinaat idan wanda yake yin kaciya wanzani kenan ya san sana'a ya kuma an aka ce kwarewa me ya yi kwarewa ya yi ya samu horo na ɗaya na ɗaya ya samu horo daga kwararru ko na biyu ya daɗe a aikin yana da tajriba wannan tajribar ya yi yi ma ba a samu matsala ba tattau na yana da kwarewa amma ka so a yanzu ba zai zo ce ai mu gidan manzamai ne kakana a Ghana shi yake wa ‘ya'yan shugaban kasa kaciya kakan shi a Ghana kai ka gani lissafi to daga kawai ku sai layi kawai za a yi to don kakan ka ya gidan shugaban kasa shi kenan kai ma sai ka iya na ai inna lafata laisa lafata mai ya kulo kana a yi mutum a ɗaɗɗe ba shi wani zai ce ba ba ba ba ka san ko ni waye ce a banka ne ka wallahi da ka ji mutum ya ce ni ne dan gidan ne an gama ya faɗo sai da abun faɗi ka faɗa kai kuma kai waye ni ne dan gidan liman yawwa domin ji ma sha Allah Allah ya saka wa liman da alheri kai kuma waye shi kuma shine barawan talatar yanzu yanzu ina wanda amfanin kwatancin ka faɗa lambar ka kawai mu gane mu koye wayoyi ليس الفتى من يقول كان عزيزا الفتى من يقول هذا إذا ذاك واي كاي ني واني واني واني واني واني to da kakan shi ya rika kaciya gidan shugaban kasa a Ghana wannan duka kabaru kana ne amma kai ko me ka kware ita shi kwararren mai gyaran besfa ne to me dawo da kai kaciya ce gadon gida na tuna ita wala duk wanda kai mawaye ya mutu wallahi mun kace ka Ghana sai zama yana da kwarewa arifan bisina'a ya san sana'a ya kware ya yi yi ma ba a samu matsala ba wa katana al-mawluda fi zaman alladhi yuktatanu fihi fi misli sannan sharadi na biyu akai sa'a yayi wa yaran kaciya a daidai lokacin da ake ma yara kaciya ina ga kaciya na lokaci ko ba ko da hira ce a kwafi yara su zo ma mana ismail ana mana akwai lokaci ko amma ba matsala ko da yaushe aka yi to in babu matsala ko da yaushe an yi sai shi kenan amma in bincike ya nuna eh akwai lokacin da za ce a iya yi akwai lokacin da za ce ba a yi ba to shi kenan sannan ya ce wa a a sana'ata haqqaha sannan ya baiwa sana'ar nata haƙƙi ya ne haƙƙin ta kaga irin wannan yake yana da satar a mai da hankali ko kar a zo kawai bayan ya maka ya yi haka da waya ya maka ne ta yara ku kyakkyara ku kyakkyara eh ina jin ta wasu yan yara ne nan zan yi wata yar kaciya ne kai kai kai siyar da yake siya biya siyar da yake siya biya ya ba sana'ar nata haƙƙin daga cikin ba sana'a nata haƙƙin ya yi da kayan da ake yi kada zai ta mu ai mun kware ba su yamma da kyan biyar nan ko na biyar ne ya baka to ana kawo joy ke da wannan dai malam ka jaran ka kawai aka za maka da yawo ko kuma ka ya turo wata wata wukar yanka albasa ita kuna da dutse sai muna da wani kuma mun watsa wanda ba kaza ba za a yanka ba ka gwana duk bai ba sana'ar na ta hakkin ba bai ba sana'a na ta hakkin ba ko kuma ba ku san yana ya yi likitanci ba kawai sai kuka ga ya zo da wasu yan allurori ya ga sai a menene sai in na zo masu kaciya zan masa allura ya rinta warke da wuri na kai likitan ce a ba da sai ta allura nan ne kuke ganin su wani abu muka yi zaman Nijar kowa ma ya iya aiki to nan ba da tarbe ne muna yin zaman da ne to kaga wannan bai ba sana'ar na ta hankin ba sai ka ce gaskiya zan kwashi a ƴaƴana ni ba za ka yi masu ba saboda ya rufa wa kai na asiri kai ma in rufa maka na ka asiri to idan aka samu waɗannan sharuɗan lam yadmana sirayaka lijarhi ittifaqan duk lalurar da ta biyo baya ta sanadiyar wannan ciwon ba zai biya ba ba zai biya ba ya huta kama dau maridal maftuni min zalika wa mata kamar a ce wanda aka yi wa kaciyar ya ciwo saboda ciwon kuma ya zo ya rasu ya je ya yi wani yaro kaciya bayan sati daya sai yaro ya kamu da ciwo bayan sati daya sai yaro ya rasu abin in aka samu wani makaranci sai ce ni ba yana ko tun daga kaciyar na yaron nan bai ƙara walwala ba sai in ka lura tsarin da aka yi miki kaciya daina murmushi to aka zo gana maka kaciya na murmushi dama to koma ne aka yi duk wata alaƙantawa ko an karɓo rahoton asibiti wannan rahoton asibitin bai da wani amfani mai kaciya lam ya zuman ba zai biya ba ya ce fa in uzina lahu ayyakinahu في زمن حر مفرط أو برد مفرط أو حال ضعف يخاف عليه منه وإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه فإن أذن له إذا وانت ذا وكاتيا يباد إذني أن يحسنه shi mai ya ba mai yin kaciya mana wanzani izinin ya yi mai kaciya kuma a daidai lokacin fi zamani harin mufritin ana zafin da ya wuce gona da iri irin watannin april may da june zafi a wajen ma ba iska ko kuma a bardin mafurce ko kuma sanyi mai ɗan karan tsanani ƙarshen disamba january february ana kotsa sanyi a lokacin au hali za'afi ko kuma yana cikin hali na rauni ila dama bai da yayi rikin lafiya in yaro ne ya yi kyanda in babban mutum ne ya taso daga rashin lafiya yukhafu alaihi min ana jin mashi tsoro daga wannan rashin lafiyar ma ko ni zai iya faruwa ba to fa in kana baliga na aqila idan shi wanda za a yi wa kariyar baligi ne kuma mai hankali kaga na mukallaf ko to lam yadmanhu wanzani ba zai biya ba li'annahu askara haqqahu bil izni fihi saboda ya karyar da haƙƙin shi ta hanyar ba da izinin da yi wa in kana saghiran daminahu amma idan karamin yaro ne ya mai kaciya lokacin tsananin zafin da ya wuce iyaka ko tsananin sanyin da ya wuce iyaka ko yaron yana cikin hali na laulayi an kawo shi a haka za mu mashi ga shi karamin yaro a lokacin zane da zai biya da yan da hula yi ta baro izinin shari'a saboda shi karamin yaro ba a ɗaukar izini shi a matsayin izini na shari'a in yaro ko ya kai shekarun kani shekara shida bakwai duk abin da yaro ya maka na izini izinin ba zai tabbata ba sai an samu manyan shi sun abinci kawai yanzu misali ka zo ka ga an kasa ma wani yaro wata doya a nan nawa nawa ce maka dubu daidai ka ga sai a haka saya sai ban kwana biyu ka dawa wani ya ce baba gashi can aka kira ka kashi nawa ka siya kashi biyar nawa nawa dubu daidai to dubu biyu ne yanzu ɗan biyu za a yi ko dai ka dawo da doya yadda take ko kuma ka ci ko dubu biyar to an yi siyo biyar ma baka sani ba wannan magana ki maganar banza ce ba la'akari da maganar yaro sai ka yi siyar maka da kayan da wani babba a kusa ka ce wai haka ake siyarwa in ka kayan sun arhamu sai kakka siya mana gara ka je ku yi da babba ta kubuta sulaka izinin yara gairu mu'tabar wannan babin ciniki sai sa suna da suke ta tallar da yara ke irin shekara shida biyar bakwai wani dai ciniki ne ke kawai na asara asara bin dangi dangi duk kayan da ka siya a wurin karamin yaro wacce ta biyo ta ce farashin ba haka yake ba in kayan na nan yadda suke ɗauka ka bayar su baka kuɗin ka in ko ka riga ka taɓa maganar ma sai Allah ya saboda ta zuwa ta musu kuɗin su kawai in sun cuce ka zurga Allah ya ce lahira to da karamin yaro su ka ba a ciniki da shi an kaso mashi kaya kaga sun yi arha tsayar da shi ka aika in kana jawa a shiga gidan a tambayo manyan wane ne muka gani da kaya ya ce kashin kaza kaza haka ne da ke haka ne sun samu da sauki ne muka sa da sauki da ta ga kai tafiya na alaikun kira na eh eh idan ya ya kai shekara goma wasu halittu suna ga za a iya tiriki da shi ya kai shekarun kamiliya ya ko zai ya gane abu zai iya gane dama amma ƙasa da shekarun kamiliya ba za a yi ba na ɗaya kenan na biyu kuma tun da har an ba su wancan zaɓi har kuma tsawon shekaru kwana bakwai mutum bai dawo mutu yana yana sai dai ya tabbatar ba mun ba shi a gari kuma shi ya aiko shi ba za ce haka ya aiko shi ai ta waya ya ba faɗa mai farashin ta waya ba da lokacin ba zai zama abin a gaskata ba saboda galibin mutane sai a hankali zai yi waci ya farashin kayan ya yi tashin goron zaki yake so ya karɓa kayan ke je sayar a wani wurin tunda ka gani haka ya fi dubu saboda son kai ga irin wannan ba za a mayar maki da kaya ba yace wa in kana sabiran da mina hula yanda hulu tabaru ibnuhu la yanda hula tabaru ibnuhu shar'a wa in azina lahu waliyyu amma idan majibincin yaron ne ya mashi izini an fito da yaro yana ta tsada ihu cikin shi na ciwo kafar shi na zafi kunnin shi na kuda sai ba mai ce da mun shi da yaro ne yi mashi kawai ruwan zan fa huwa mawdin nazarin madan da ke nan wurin mahallin nazari ne in aka rinka samun matsaya kotu kawai za ta iya raba gaddama sai a tafi kotu duk abin da kotu ce shi kenan in kotu ta goyi bayan sai da ta yi ka biya shi kawai ai kai ba kai a matsayinka na kwararren mai kaciya inda kaga yaron da yadda yake bai kamata ya mashi ba ko baban ya yi izini sai ka ɗauki baban jahili ne a wannan fagen kuma kai ne masani kai ne a hadin zikiri fasalu a hadin zikiri alƙali da ya fake da wayannan dalilan sai bai wa uban yaro gaskiya da aka sai kariya alƙali kuma da yadda ɗanka ne ɗanka ne kai kai izini kai kai izini ba matsala shi ke nan wanzar da haka da sauran matsala da shi ko ba dama ko Allah ya kai mashi don ba ka da muhalli a wurin yace hal yajibu zaman a irin wannan shin ya zama tilas ajiya alal wali biyan na kan waliyi ne aw Allah katin ko ko mai kaciya alƙali zai iya mayar da biyan dan kada jinin yaron ya tafi a iska zai iya mayar da biyan akan waliyin yaron musamman in ba uba bane wala dai ba babu ko ko kwanto annal waliya mutatabbihun waliyin yaro shi ya sabbaba inda ta yaro dan shi ya bada izini wala katinu mubakirun shi kuma mai kaciya shi ya rungumi aiki fala ka'ida to ta kazi ta zuminal mubashiri ka'ida wadda take wajen malaman usuli fikili ta ce wanda ya rungumi aiki shi yake biya wanda ya rungumi aiki shi yake biya kamar misali a nan ka kai wayar ka gyara sai ka cimma ogan sai ka cewa ne karɓa ka canza mai sirrin jinnan sai yaro ya tsoka da waya ta kone wa zai biya in ta kama a biya yaro ko rogan yaro suka ce yaro zai biya yaro zai biya sai dai yanzu a iya ta to yaron ai ma'aikacin shago ne to sai ai wani tawili ta ce to ko ba zai biya ba yaro zai biya kama yaro ma'aikacin shago ne zaka shago zai biya ya rubuta cewa shago ya biya ka. Ba ruwan oga, oga bai da duk komai ba, to dai shago ya biya. Kaga oga zai ta to, ka dai zaka ya ta gano kenan. Asara dai ta hau, ta ce oga ba kuka yi laifi ba, umarnin kawai ka baya, sai ka muka wance ka. Alƙalma zai ce oga ka iya tafiya. Kamin ka dawo takarda ka zo shago. eh an ce darakta ko tuna neman darakta da a biya wannan mutumin nan da kwana uku sai kuma an biya ga ka iya sanar da mu da annan hula yumkinu da ihalatu alai domin ba zai yiwu ka juyar da aiki akan wanda ya ba da umarni ba ya kai lafi ma idan ka addara tadminuhu sabanin idan biyan ya gagara wannan matsala ce da an tattauna da misalai da yawa kuma ijtihadi ne mai shari'a da yi tasiri wani lokaci za a yi cewa to oga zai biya galiban yanzu in dai da oga a wuri to kaga shi zai biya yaran ai yaran shi ne gaba ɗaya lokacin da aka yi aikin in aka gama wa za a ba kuɗin kaga oga dai ya ce ni ba ni za a ba ba shago za a ba ko idan alkali ya fahimci duk aikin da yaran suka yi shago ake ba shi kuma shagon gaba ɗaya na oga ne da sai ce shago ya biya idan kuma alkali ya fahimci a duk cinikin da aka yi oga ake ba ya ce oga ya kai tsaye saboda akwai ka'ida shi ne alkara da jin zamani duk lokacin da inda fa'ida ta samu a duk lokacin da in wahala ta zo a kanka za ta tsari sai idan fa'ida ta samu ta kace misali yanzu haka mun za ka yi jinkina da ba a cika yi ba zai wuya wani ya jinkinan maka da akuya kuma zai wuya ma ya suka fito da akuya kana so ka jinkinar wani ya jinkina wani zai ce bakan wahala ke kawai ya zo zai ce ka Allah ka akuya ta wani ka jingina sai watan jibi akuya to kaga ba laifi za ka yi ka jingina duk madarar da ka tatsa sai kai ta sha. Yanzu irin shanun nan ne 'yan Jamani ko waɗanda suka samu horo ko iri mai kyau da kula masu ba da madara da yawa. Mutane muna magana da wani kita ya ga wata saniya lita talatin take bayarwa a yi. Saniya ta lita talatin. Ita kaɗai so biyu ake tatsar shida na safe da shida na yamma bisa sha biyar biyar ka ga za ta ba da kayan aiki wani irin wannan sanar ya ce ka dingina kaga za ka yi duka kenan ka tatso naira ɗari biyu lita ko lita talatin dubu shida kenan ka ci hudu ka ci alharaji bin damani to irin wannan in akwai wata fa'ida to idan asara ta zo kan za ta ƙari to kenan yaron can da yaron ya yi kyau aka biya kuɗin moga zai karba to tunda aka samu akasi ba ruwan yaro yanzu ba ruwan almubashir mai laifi shine almusaffir wanda ya bayar da izini mala ce hada tafsirul fahada tafsirul qawli fi jinayat al-fayatin wannan dai shine bayanin da zamu iya kawo tun da tun da dangane da laifi ko kuskure na mai kaciya wa sarai ta fitani da kuma nasu da zarcewar ko ba a illar kaciya da yi wallahu alam Allah ne shine masani wannan babin abubuwa da yawa za su iya shiga so da dama yanzu ka yi ɗaukar kayan ka kai gyara a samu akali ka kai motar ka gyara misali ka'ida ka duba kwarar zai ka ba idan ka je ka miƙa ma kowa za a iya baka gyaran zanzan hausunawa ko wani yanzu misali ta gama gida an ta aka wani ɗan boko yi an gina gida mana an kashe kuɗi masu tarin yawa sai ka tafi department ɗin electric and electronics a jami'a aka ba shi wani sabon dakta da zai mai wayar shi kuma dakta ko sokin din gidan shi ma shi ma kira yake a daura mai amma ba karatu a kai ko in gida zai wayar a ce duk birane akwai da ba a haɗawa wannan sabon dakta electrical engineer ya haɗa gida kaf da wayoyi tun da kaga haɗi ne mara lissafi ko kuma za ka iya haɗawa mu da zai kafi kusa da wata kawai sai kamar kai da za a sanadin da naɗe Allah ya kawo wuta akai akai gobara gina ya koli to kaga wannan zai biya yadda dai akwai gangancin wancan amma shi yana ne wani shugaba da ya dogara da ita ya ga an ce dakta ne na electronic electrical and electronic engineer to sai da kan haka abin yake so da kan zo ba ka aikin ka kai ma ka duba kwararre idan shi kwararren ya ce ka iya ba wani ka ce ba matsala yi ce ba matsala ya ka kama ka shi zai biya amma ya ce wani ba ya nan ba kake ga zai iya ba in ka san me kake da kai kyau duk wanda kaga hankalin ka ya kwanta kar ka kuskura ta ayyana wani kana ba ka kama aka fi za a dawo kanka to da wannan babi ne mai matukar muhimmanci duk da ya kawo shi a cikin matsaloli na kaciya wanda likita ma na iya shigowa da masu kama da shi shi yasa yana da matukar muhimmanci mutum ya kiyaye wajen ya bayar da magani sai ka yi kakaninsa in ka sha wani magani ka ji daɗi kar ka faɗa ma kowa in har za ka faɗa iya kiman za ka ce aikowa da ya taɓa bani wani magani amma ina zaton ana la'akari da mutum dan na ga yadda ce man hadisa za a yi kaza za ka iya samun shi kai mashi bayani ka kai ka tuki maka ce kawai kaza kaza to sai dai kili shi ne maganin ya baka ka'idar duk ma wanda zaka ba zaka iya ba amma ka ce da ake sha ka ce da ake ka ce da ake ka ce da ake don ka zo ka karanta mashi kamata ne ta to babu ne za mu yi ci gaba annabi hadiya ashar ko babi na goma sha ta fasali na goma sha ɗaya ya haka da aka nafi fi tsaharati game da hukuncin mara kaciya game da tsarki mara kaciya ya dake tsarki na hukuncin tsarkin wa salatihi da sallar shi wa zabihatihi da yankan shi wa shahadatihi da ba da shaidar shi malamai sun zama ba ba kai sun yi maganganu masu zafi wato mara kaciya kai wani rabin mutum ne a cikin mutane ko aure aka zo ba da shaida aka gano mutum ne da kaciya a can ya shi a sanyo wani ana neman replacement ko takara ta yana gobe da ɗayan zaɓe da kaci kan wanda ya zaɓe in dai ganin su suna da fiki kan wanda ya zaɓe aka san majalisar ku zai je ta alwala ba ta da sarkin kirki me ta yanka masu hankalin fikici na da kyau hanzarar da gaskiya matsalar ka ɗaya ba ka da kaciya da haka mun yi da disqualifying din ka kada ka jawo jam'iyyar ma asara da ka mun musanya ka da wani har za mu fara sanarwa an jima wasu kuma suka ce a babu laifi kada la kallan أبو بكر الخلال يكتي وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن سالم عن سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الأقلم mai kaciya la tuqbalu lahu salatin ko sallah yayi ba a karba ba a kana mai kaciya kai mara kaciya ko al'akalafu mara kaciya mara kaciya la tuqbalu lahu salatin ka duba larabcin ba la tuqbalu salatun lahu la tuqbalu lahu salatun ko sallah ya ba a karba ba a karbar farilla ba a karbar nafila ba a karbar rawati wa gairar rawati in dai mutum bai da kaciya ya ce wala tukalu da bi hatuhu ko ba a cin yankai mu yanzu a nan yankin wannan ba mu da matsala kusan kashi casa'in da tara dugo tara ba ka da wannan matsala ila sai dai dugo zero da dugo da zero da ɗaya ina shi ne kawai suke kai matsala wannan kayi duba a tarajjun da shi a alkallan yi wa kala wa kiwun al'akala ku idan balaga falam ya fettin lam tuku bar shahadatu wa kiwu yake cewa shi mara kaciya idan har ya balaga bai yi kaciya ba to ba a karɓar shaidar ko dauna aure ya ka zaɓi yana neman shaidu kar kusa da shi sai dai ka iya gaya mashi daura aurenka da bikinka saboda ka san ka gayyaci wasu shi kawai cikon wuri ne ko kana neman shaida a kotu ko shaida a ciniki ko shaida a jingina ko shaida a sayarwa ko shaida a aure ko aurarwa a malakar ka sa mara kaciya me doba a karuwan kare ita har kare ita akbar ne isma tubuna isamin حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن عبيد عن سالم بن المرادي عن عمرو بن حرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا تكر ذبيحة الأقلب باء تنين كم ميلوما مرة كاتيا باء تنين كيش يا مجاني أثار النام يا لي مشكاين سلاي kago nan asarai guda biyu daga Abdullahi dan Abbas ibnu hajar a cikin littafin shi al-hidaya fi tafari da a hadith al-hidaya a mujalladi na biyu shafi ɗari da saba'in da uku ya ce wannan hadithin na abdullahi dan abbas da ke nuni da cewa ba a cin yankan mara kaciya hadithai ne ingantattu da ka matsayar abdullahi dan abbas har yar ba a cin yankan mara kaciya ba a karɓar shaidar shi sarkin shi ma bai cika ba kuma ita ce fahimtar alhassan al-bakari sai dai ibn abdul bar a cikin littafin shi al-istiyab al-istizkar kai al-istiyab na ibn lafiya ne cikin littafin shi al-istizkar yake cewa to amma ba mafi yawan malamai suna ga babu laifi la fahata haka yake babu laifi idan mara kaciya yanka aka ci ba laifi kaga ko galiba aka ce babu laifi to me yasa ba ce yayi ba kawai yadin nan yayi mun fita wallahi ya yadin nan babu laifi akwai magana kar ku tsara shi maka irin shi cewa ya bai yadin babu laifi akwai ba laifi a magana shi ce take kokarin kore laifin amma yana na goyi amma idan yayi maki ne ce kai yadin nan yayi ta jin dai na rika haskawa ina dubawa a duhu ma na rika tabawa yana jin tafshin to kaga yayi maki kenan amma kiran ce babu laifi to akwai magana to amma dai ba za a hana dan ya yanka a ce ba za a ci ba suka ce kai shi ma musulmi ne kamar sauran musulmi yanzu kenan idan wani mazinaci ya yanka za a ci ko ba za a ci ba za a ci to shi kenan sai ka ce kai mutum bai da kaciya har mazinaci ya fi shiga ta cikin al'umma su ce a kai su duka musulmi ne a iya ci amma dai ibnu hajar da abin da ya goyi bayan ingancin hadisan kwarai ya kara kafa hujja da wasu riwayoyin da ke wajen cikin wajen al-musannaf na ibnu abi shayba da sauransu yace kala hafadin hafadin sami da abu abdullahi ya kun da yi mu jebo ni ayyad ba al-akala abu abdullahi shi hafal yake cewa naji ahmad ibnu hanbal yana cewa gaskiya ni baya furje ni mara kaciya ya rika mutane yanka ko ka zargi gidan shi zai yanka dan Allah ne wani kun mutane shi yanka mai bai burge ne yanka dabbar akila bai burge ne yanka dabbar layya gaskiya ya nemo wani وقال عمرو في يوم آخر أو نور كميك سوى حدثنا أبو عمرو ال- ال- الحولي حدثنا حمام عن قتادة عن كريم قال لا توكل ذبيحة الأقلم فبابا أتين ينكر روبا قال وكان الحسن لا يرى ما قاله عكرمة سيدي شيء الحسن البصري بايا كان أجند عكرمة يفعل shi alakar da na da fahimta guda biyu wani lokaci an ruwaito ya kan yana goyon bayan abdullahi dan abbas da ba a ci wani lokaci kuma yana da ai ci kala kila da ikrima ta ka cewa ikrima alahu hajjun to kana ga wani roba in yakin haji mara ka ce in yakin haji aikin haji shi yayi kala la shi ne sa ina ga bai ba a haraji ma bai ba wannan ba suna kara komawa bayan suna kara ba anya kacin nan ba dole ba ce kuwa wai kawai ma a yi aure da kawai kana abu abdullah da su kano da bihatu ba a cin yankai wala salata lahu bai da sallah wala hajja lahu bai da hajja hatta ya tasahara har sai ya tsarkaka huwa min tamanil islam kan yace ita makaciyar da mace ne da musulunci mutum bai zama cikakken musulmi sai ya yi kashi wannan magana haka za ta same da cikin at-tarassul na shi abubakar al-khallal a فرق اللمبة تدريد سبعين وقال أخر في مولين آخر قال أبو عبد الله أنا أخلق لا يربو أي من يوباما بكما تأبجي ينكا با كي من برك أتيا بايا ينكا ولا توكل ذبيحة باء تين ينكيش ولا صلاة له بين صلى haka dai ya fitar a cikin kuma lamba ta ɗari da saba'in da takwas ɗan gaban wancan kaɗan. Wakala Abdullahi ibn Ahmad حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الأخلق لا تهل له ثلاثة كي ميدوبا وباب صلى ذات إنجنت للجريش ko ya yi kenan akwai matsala wala tukadu da bihatu kuma ba a cin yankai wala ta tuzu da hu shahadatu ko baya halatta ya bada shaida ko shaidar aure ka ku bashi to da ka ga dama za ka yi a ko invitation kan ka bashi sai dai idan sau da ko ko ta dame shi ka iya bashi to da za ka kira shashasha ne ko ya zo maka dai hoto ne kana katada wa kana la hasan la yara zalik al hasan da baka da baya ganin haka wannan magana haka take a cikin a taraddud alamba ta dari da kamanin daidai وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله بديهة الأقلب ناتي وأحمد بن حنبل أكرمك الله إذا ذاك في جمدا ينكم ملكاتيا ينكم يدوبا أنا لا بأس بها سنتين جباب لي أدي تتلاوى أدي كرمكم أدي قال أبو مالي قال أبا عبد الله عن بديهة الأقلب ناتم بي أحمد بن حنبل جمدا ينكم ملكاتيا فقال ابن عباس يشكل في بديهته جدا هنا إشارة zuwa ga wancan hadisi na Ibn Abbas wanda ibn hajar a cikin al-bidaya fi tafarija hadith al-bidaya yace hadisi ne sahi ka amal ibn hanbal yace gaskiya Allah na bayana tsanantawa game da yankan mara kaciya farai yana kawai yana tsanantawa za ka samu wannan cikin at-tarajjum dabba ta 177 wa qala al-fadl ibn ziyad سألت أبا عبد الله عن بديهة الأقل فقال يروى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا da Ibrahim Nakhai da Al-Hasan Al-Basri suna ga babu laifi ba dan malaka ciya ya yanka a ce ba za ci ba illa shay an yurwa an Jabir ibn Zaid sai dai dan wani abu da nake an ruwaito daga Jabir dan Zaid daga Abdullah dan Abbas annahu karihahu Abdullah dan Abbas ya ce makaruhi ne in dai da kun mutane malam ku ba su yanka idan da kun mutane ku sa su shaida idan da kun mutane ku jagorantar da su a sallah wa ذكر الخلال عن أبي السمع أحمد بن عبد الله بن ثابت قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن ذبيحة الأقلب أن تنبهي يا أمر بن حنبل game da yankan mara kaciya wa zukira lahu hadithu ibn abbas aka ambata mata hadisi abdullahi dan abbas yace la tukalu zabihatu ba a cin yankai fa qala ahmad zaka indi idza kana ar-rajulu yuladu bayna abawayni muslimaini fayakbura fala yaftatin yake cewa to ni a gari na idan kana rajul yuladu baina abawayn muslimain in an haifi mutum a tsakanin iyaye biyu musulmi ya girma fayakbura fayukbara ko ya girma ko ya taso ko aka girmar da shi a tsakanin su fala yaftatin kuma bai ba a yi maki kaciya ba ko fala yi fatan ba a yi maki kaciya ba sai to gaskiya wannan in yayi yanka kada dan gaskiya akwai kakaci akwai ganganci fa mal kabiru idza aslama amma babban mutum idan ya girma wa khafa ala nafsi da fitana yaji tsoron a yi maki kaciya fala falahu indi ruqsa ibn hanbal yake ya wuri yana da rangwani an iya kyale duk yankan da za a iya karba a babu damuwa wannan magana ce mai kyau kwarai za a yi wancan bambancewar tsakanin mutumin da ya samu damai maki na ai mashi kaciya a kasar hausa ya taso a tsakanin musulmi shi ma musulmi a kuma ba ya ba kaga akwai sakaci amma sai da ya mutum da zai da kai shekara arba'in hamsin sittin saba'in haka kamar da akwai wata sunna da annabawa kaciya ya ce ya kake ya ga ce yanka da ka ya ce gaskiya ya karaya sai ce ba komai ke ta musuluncin ta in kuka mada ta yi za a iya samun akasi a yi mace kuma a samu karaya karaya tu alfinaya din kaga ba ta ba zai iya bar musuluncin ko kuma yana cikin musulunci amma yana musuluncin kai kuma zakara kisa ta hasan ma amirul basara sannan ya ambaci kisa al-hasan tare da sarkin basara annabi ya fatana rijali fi shida fama ta ba su wanda ya yi ma waɗansu kaciya lokacin da ake koda sanyi duk suka mummuci bala fakala fakala Ahmad ya kulu idan aslama al-kabir wa safa ala nafsi fa da wurin da ya wudu sai Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana cewa gaskiya duk mutumin da ya musulunta bayan ya manyanta sai ya ji tsoro ga kanshi idan aka yi mashi kaciya bai iya haduwa da matsala fa da wurin da ya wudu ni aurina yana da huduri za ka yi duba a tarajin mutum kuma lamba ta ɗari ɗaya da saba'in da tara waɗannan su ne bayanai da ma da ya tattara dangane da hukuncin mara kaciya matsayar da take ta tsaka tsaki ita ce idan har mutum ya taso a yanayin da bai da wani abu da zai hana ya mai kaciya ya ƙi ko aka yi mai don ta hukunce hukunce da fahimta ta sa Abdullahi dan Abbas to za ta hau kan shi amma idan musulunta ya yi sai a dawo kan wannan fahimta ta amma da ibn hanbal sai a ba shi guzuri sai a ba shi hanzari sai a kyale shi saboda shekaru ma wani abu ne musulunci na girmama masu shekaru za ka ya ci gajiyarsu magana na ce ya to me ya ana kai tuntuni a gaban ka ake musulunci ai musulunci rabo ne wani na ya fi mu waye shaggin wayo gare shi gaba da yin aljanu ya yi ko wannan amma kuma yana nan har mai yin kafiri kaga abin ba nan take ba ni'ima ce zalika fadlul lahi yufihi man yasha suna karka hada abin da waye duk waye yana gani sai kaza a a wannan lokaci ne da yi ba da ne bai kaddaro miki rabauta ba amma dan na yasa yana da rabo kaga ya karba za ka sai mishi kudiri da wannan shekaru da yake da shi sai zama ba za a tilasta mashi sai ya abin nan ba sai ya je ya ya yi kaciya don kada ya zo ya haɗu da wata lalura wanda za ta iya zama abin Allah wani ko sakamakon ya zama ba mai kyau ba. Da rahamun da na fi mu ta fita nan. Bare kuma suna harkar sunan. Na. Kamar Oke, kamar wanda zai wani ya zo ya ce misali, ku je ku kashe wani, kaga shi ne musabbi ko ko mai daukar yin nauyi. Su kuma suka je suka mubasharantar kisa. Akwai wanda da ke ta musamman a wannan zamani duka biyu a kashe su. Da shi wanda ya bada kuɗin ya ɗauki haya da su dola yadda aka ɗauki hayan mara tara ba su ma sai a tattara da aka su duka suna da hannu amma mai mota ya zo ya tura wani mai mashin shi kuma mashin aka tara mashi sauri ya je ya tura wani mai tafiya a kasa ya mutu abinda mafi yawan malamin suka ce shi wanda ya fara tura wancan mai mashin shi ke da alhaki a kai shi wanda aka tura ya tura bai da alhaji bai da laifin komai sai dai kawai inda me asalin direban mota da iya kubuta shi ne bai saba kowace ka'ida ba mai mashin ne ya saba ka'ida ka lokacin laifin mai mashin ne wanda kuma galiban ba kasafai ta fi faruwa a kan cewa laifin mai mota ne musamman mu yadda ake dukin kowa bai san haƙƙin shi ba ko kuma kowa bai da tsari su da haka wani lokaci hukuncin zai iya shafar su duka biyun kamar na wancan cewa wani ya ɗauki nauyin hayan a sai a kashe wani wani kuma ya rungumi ya mubataran tarkitan da sai a ce duka a haɗa da shi. Allah ya samu ya ce, ya na tun ramu ya hamdu da shirin na ila illa an ta da sarrafa yau na kwallo na kwallo da ila ila